الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا جمعة عشرين قوة ربيع الأول هجرة منذ إلى النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da shida ga watan sha ɗaya miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi wassalam shekara ta 2020 kamar yadda muka sani cewa za a gabatar da karatu a wannan wuri akan maudu'i da ya shafi hukuncin zina a musulunci ko kuma menene wato za a yi bayani dai kan zina insha Allah ta'ala za mu dan tattabo matsaloli game da al'amari na zina suna da yawa ba abu bane wanda cikin karatu na awa ɗaya za a yi kawai a ƙari amma yana da kyau ana iya faɗin waɗansu abubuwa daga ciki muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatun da za mu gabatar kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya karatunmu za mu tattauna ne akan me ake nufi da kalima ta zina bayan wannan za mu yi bayanin wato matakai-matakai na zina abu na uku za mu yi bayanin sabubba abubuwan da abinda ake kira lekos da suke sawar zina tana yaduwa a ƙarshe za mu yi bayanin hanyoyin da musulunci ya shimga ya gitta ya kafa na kare yaduwar zina a cikin al'umma wannan shi dai ne abin da za mu yi kokari ko da ba mu samu kawo duka abubuwa ba mu kawo waɗansu daga cikinsu saboda su zamanto alama ta sauran da ba a faɗa ba domin bincike karatu yana da yawa kalima ta zina kalima ce ta larabci a hausa jina muke cewa a zabarmanci ma zinari ake cewa kiran ma kalim asalin kalima kalima ce ta yaren larabci wadda aka ciro aka saka ta ta samo asali daga fi'ili na zana yazni zinan wa zina zana yazni zinan wa zina'an wato yana da masdar guda biyu larabawan ahlul hijaz suna cewa zinan larabawa na banu tamim suna cewa zina asalin zina an nara lugatan paske yana da kyau ɗalibi ya san ma'anar kalima a wajen larabawa sannan ya san ma'anarta a cikin addinin musulunci kafin alƙur'ani ya zo kafin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi afdalu salati wa atammu taslimi ya zo akwai yaren larabci kenan kalimar tana da ma'ana kafin zuwan musulunci daga baya kuma bayan zuwan musulunci sai ta ɗauki wata ma'ana za ka ga wasu masu wa'azi da wasu ɗaliban ilimi za su ɗauko kalima su ce za su yi bayani amma ba su faɗin tamkin da za su bayani a kan shi ko kuma in ce tam shi ne mawdu'i ko kuma ba su tsayawa su bi diddigi da asalin kalima shi yasa da yawa daga cikin masu sauraron wa'azi ba za su gane ba kan mene ake yin wa'azi kalima ta zana yazni zinan wa zina'an tadullu ala ruqiyyi ala shay'i ma'ana wani abu ya hau saman wani abu kenan yanzu in mun ce zana alal mimbar ya hau mimbari zana alal dabba ya hau gabba wannan shine ma'anar ta'alwa kamar yadda abubuwa da dama haka suke kafin zuwa musulunci akwai su as-sala da yaren larabci kafin zuwa qur'ani tana nufin tana nufin as-sala kalima ta as-sala kafin zuwan musulunci tana nufin addu'a shine ka kira mutum ko kuma kai mishi fata na gari shine ma'ana addu'a kuma har cikin addinin musulunci ta zo a haka tana ɗaukar wannan ma'ana ɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu at-tauba yake cewa خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم خذ من أموالهم صدقة كي أنبك كرت صدقة دقاء مؤمنين ما في إيمان تطهرهم وأن لا تترك شيسو تترك شيسو زكاة دقريوة wa tuzakkihim biha kuma za ta tsarkake su daga munanan dabi'o'i wa salli alaihim salli alaihim nan ba ana nufin annabi ya musu salati ba kuma ba ana nufin annabi ya yi sallah ba da ruku'i domin ba a yin sallah da ruku'i sai ga Allah nan wa salli alaihim ai ud'u lahum kai musu addu'a azzaka kafin zuwa musulunci babu zakka tana nufin azziyadatu wan nama shine karuwa abu wa tsahara da tsarki amma da musulunci yazo sai ya bata ma'anar wata dukiya da ake fitarwa idan ta kai nisabi a shekara ta gewayo nisabin an mallake shi shekara ta gewayo a kansa a cikin wata dukiya ta daban wata dukiya tana da zakka wata dukiya ba ta da zakka ma'ana akwai abubuwan da su ba a fitar musu da zakka sai dai dukiyar da aka samu idan sun koma kuɗi a fitar da zakka. To don haka, kenan, don haka kalima ta sallah, da kalima ta zakka, da kalima ta hajji matsalan tana nufin alhajju a ziyaratu wal qasdu shine wato ziyara. Al'i'timar yana nufin az-ziyara umra shine ziyara amma daga baya sai wannan kalima ta koma tana ba da ziyarar ɗakin Allah hajji yana nufin ka nufaci ɗakin Allah don yin ibada ba wai kawai ka je turisin ba to don haka ɗalibin ilimi in bai san wannan ba yana cikin matsala mai yawa domin mi domin zai zo iska kalima bai san abin da suke nufi ba ko ya fassara ta da larabci a cikin alkur'ani amma nan ma'anar da take basuwa ta shari'a ce ko ya zamanto kalmar ma'anar ta shari'a ce ake bukata ya je ya bada ma'ana ta yaren larabci kalima ta zina a shar'ance bayan mun bada ta aluha shine malamai sun yi ta'arifat da dama ka koma cikin littattafan fiqh ka koma cikin littattafai da suke bayanin wato fikihu waɗanda suke bayanin hukumce-hukumce na shari'a a dukkan mazhabobi ka duba cikin littafin ibn rushd bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ko al-mawsu'a al-fiqhiyya al-kuwaitiyya ta kasar kuwait ko sauran littattafai amma dai tarihi guda za mu amfani da shi abinda ake nufi da zina a shari'a ilajul hashafati بفرج محرم بعينه خال عن شبهة مشتهى abinda ake nufi da zina shine a ɗauki farkon al'auran namiji a saka ta shine ilash ilaji shine sanyawa daga aulaja yulidu ilajan Allah ce yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil layl Allah yake sanya dare a cikin yini ya sanya yini yini a cikin dare akwai maganganu da dama sanyawa ta fuskar lokaci sanyawa ta wannan ya tafi ya bar wannan da dai fuskoki daban-daban da malamai suka yi bayani ilajul hashafa a sanya kan al'aura kenan zina tana farawa ne da ko da kan al'aura ya shiga kenan zina ta tafi ilajul hashafa bi farjin muharram kuma ya zamanto al'aura ta mace wadda aka sanya wannan al'aura ta namiji a cikinta farji ne wanda yake muharraf haramtacce domin da a al'auran matarsa ya saka ba za a kira shi zina ba sai ya zamanto farjin muharram bi ainihi shi wannan farjin haramun ne gare shi ya haramta da ainihinsa da zatinsa sai ya ce khalin an shubha kuma babu shubha shubha mutum ne ya zo gidansa misali zan ba ku ya iske mace wajen karfe ɗaya na dare kwance kan shimfiɗar matarsa kawai ya zo ya amka mata sai daga baya ta bayyana ba matarsa ba ce to wannan akwai shubha dalili gidansa ne na biyu tsakiyar dare ne akwai alamar mutum kilan shawa ta rinjaye shi ita ko kafin ta farga tana bacci ya riga ya kai da ta to shi yasa malamai suka ce khalid an shubha ko kuma shubha yanzu irin bayi da mutane suke saye mutum ya je ya siyo baiwa ya kawo a gidansa irin waɗannan bayin kawai mafi yawancin su bayi ne waɗanda ba na hakika ba a musulunci domin ya kamata a ce ba mutum bawa akwai yakin musulunci a kamo shi ya zama to matsayin bawa ko kuma ya kasance a'a an gano wani can a farkon musulunci an yi yaƙi ko kurcin yaƙi yaƙin musulunci an kama kakan shi ya zan bawa sai aka same su ba a yantar da su ba to amma duka waɗanda babu su kawai wani na ga ɗaukar mutum ya ce wani bawa wani daga nan sai a ce wani bawa na aje a sayar a sayar da shi to duk da yake wannan abin da suke yi shari'a ba ta yadda da shi ba amma abu ne wanda an al'adance shi ana saye to na akwai shubha ba za a ce da race suke yi ba sai dai a tsoratar da su a ce su bi diddigi ko su daina yin wannan abin don zalunci ne khalid an shubha kuma ya kasance babu wata shubha mushtahan kuma ya zamanto da shawa ne yayi domin akwai mutumin da baya shawon fata wanda suke kira lafto to dan wannan ya dauki al'aurar siyasa cikin mace ba a jawabi dan shi tana yawa bai da ba shawa kawai wani lokaci irin aiki ne na shedanci ya zama to akwai bukata akwai shawa to wannan shine ta'rifi na zina a gurguje nukta ta biyu wanda za mu yi bayani a kanta shine hanyoyi da ake bi waɗanda su suke kai ɗan adam gaskiya. Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halitta ɗan adam, ya fi kowa sanin ɗan adam, ya fi kowa sanin irin yadda ɗan adam yake, domin shi ya halitce shi, babu wanda zai ba Allah labarin ɗan adam. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد Allah ce mu muka halicci dan adam kuma mun san abin da zuciyarsa take masa wasu wasi banda Allah babu wanda ya san wannan kuma mu ne muka fi kusa da wato da shi abin nan wato kun- eh, jijiyarsa wadda take ta wuya wanda yan an yanka ta dan adam zai mutu da wannan dogon jijiya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi haramta zina to Allah subhanahu wa ta'ala bai ce ba kada a yi zina Allah bai ce ba wala taznu kada ku yi zina sai Allah ya ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina kada ku yi kusa ga zina domin mi domin yin kusa ga zina shi zai kai ka ka afka cikin zina Allah ya san da in an ka kai wani mataki to ba za ka iya jurewa ba shi yasa kan ba ka yi kusa in ka ga wuta ba a cewa kakka shiga wuta sai a ce kakka yi kusa da wuta dan Allah ya san dan adam in ya kai wani mataki ba zai iya kila ba shi yasa akwai wani philosopher a ƙasar Najeriya yake cewa in ana son a yi zancen tsoron Allah kada a ɗauki malam da karo a cikin ɗaki guda a bar su yace banna za a yi ba ba haka ba tun da karo za ta rinjaye Allah Allah ya mutu sai eh dan haka sai Allah ce kada a kusanci zina shine malaman fiqh suke kira saddu zara'i a toshe hanya a toshe kafa wadda banna za ta zo don kar ta zo ta shafi mutane manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi yadda zina take ɗaukar mataki mataki da ɗan adam har ta kai a mataki na ƙarshe hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari kuma ya tabbata a cikin sahih muslim hadisi ne na ibnu abbas radiyallahu anhu ma turjumanul qur'an manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kataballahu ala ibn adama hadduhu min az-zina la mahala kowane ɗan adam yana da nashi rabo na zina adraka zalika la mahala sai ya samu nashi rabo domin akwai abubuwan da ba yadda za a yi sai ka ɗan fisgo a cikin su ko shi ɗan ya kaɗa ka ciki fazinal ainai fazinal ain annaba ido suna yin zina zina ido ita ce ni kallo kallo akwai wani malami a Najeriya ana kiransa malam kala rawu yace hadisi ya ce kallon mace fa inna laka al-ula wa laysa laka thaniya fa inna laka nazratul ula kallon farko shine kake da shi amma bai halatta ba kai mace kallo na biyu to kallon ma na farko idan idon kai kai ga mace kaudawa ya kamata kai tunda dole sai mun fito dole sai bisa hanya sai kayi karo da mata ba kai saka hada wannan ba to amma kada ka yadda sai ka gane surar jikin mace to kala rawu yace an ce kana da guda baka da nabi yace to shawara da kake son baka malami ne ban dariya yace in ta biyo in ka kura ido yace in ka rumce ido ka bude na biyu ne zaka yi in ka kauda kai ka koma na biyu ne yace to ka kama ka rike ka bari ki sa shakwar imam kala rawu ce yana ba da dariya ne. To ido ne suna da wato naku rabo na zina shi ne su yi kallo. Wa zinan lisan al Shi kuma harshe yana da tashi zina shi ne magana wanda za a fara. Ko magana directement baki da baki ko sallama ko gaisuwa an gane ko ko kuma yanzu zamanin whatsapp duniya ta kai ana iya magana par telephone ko par whatsapp al-mawqif shine zance wan nafsu tatamanna ita ko zuciya ko rayuwa tana buri wa tashtahi tana kwadayi a waɗansu riwayoyi an nuna cewa wa zinal yad al shi ko hannu yana zina shine ya kama mace farko runguma da abin da ya kama da haka wa zinal rijl al ita ko kafa tana yin zina ta kai mutum inda zai yi zina in an ce kafa kuma ba dole ba kafa ake nufi a'a ko duk cikin mota mutum ya tafi akwai wanda zai ɗauki jirgi dan ya je wani gari ya yi zira amma kafin ya hau jirgin zai yi tafiya to duk da yana daga cikin tafiya domin kada mutum ta tsammani a ana nufin dole sai mutum ya taka da kafafunsa والنفس تمنى وتشتهي أي تتمنى تنا بوري والفرج يصدق ذلك أو يكذبه شيكو الأورا إذا ذات كسكن تاكو ذات كلمة to kaga wani dai dole sai ya yi firan nan wani kuma sai ya yi kallon nan wani kuma sai ya yi kaza amma a shari'a ba a ce ma mutum mazinaci don ya kalli mace in an ce haka nan babu wanda ba mazinaci amma wanda ake kira mazinaci a shar'ance shine wanto ilajul hashafat sai in an samu al'auran namiji ta shiga a cikin al'auran mace tare da waɗancan sharuɗa da muka faɗa dan in baka faɗi wannan ba kaga shikenan kowa ya zama mazinaci dan dama wani na so a ce to ai in dai haka ne an ce ido suna zina ai kowa ma mazinaci ya ba a shar'ance ma haka ake nufi mun fahimci wannan da kyau ko okay yanzu matakai ne shu'ara sun yi bayani su ma irin nasu na cewa akwai matakai-matakai na zina wanda za a ɗauka ɗaya biyu har aka ga aikata ta sai shu'ara suke cewa nazratun fabtitamatun fasalamun فكلام فموعد فلقاء نظرة أبو نفركو شيني النظرة كلو domin kai tsaye mafi yawanci inda mutum ba makaho bane abin da ke fara sawa ya so mutu shine annabra kallo to idan aka yi kallon nan ba yadda za a yi namiji ya kalli mace yana son ta in dai an yi ido hudu shi bai gane ba ita bata gane bai yiwuwa shi yasa wani sha'ir yace kullul hawadithi mabdaha min an-nawari wa mu'zamu an-nari min mustashghar ash-sharari kullul hawadith duk dinar da kake ganin tana faruwa ko mu ce mafi yawanci mabdaha min an-nawari daga ido take farawa an kalli juna an yi ma juna magana da ido ومعظم النار من مستصغر من مستصغر الشرر gobara tana farawa ne daga wuta dan ashara ba guda ko daga wuta ya kadan sai abu ya zama to gobara kenan daga kallo ne har ake kai ga abgawa a cikin jina ko ko aika aikatawa ba wanda Allah ya san iyaka yasurru muhjatahu ma darra muqlatahu ya surru muqlatahu abinda yake faranta ma idon ka da rai ma zarra muzjatahu abinda zai cutar da rayuwarka domin idon kana jin daɗin kallon mace amma kuma zuciyarka za ta ja makanta abinda Allah zai azurtar da ita yace la marhaban bi sururin ada bi dharar ba na farin ciki da abinda farin ciki ne farkon shi amma ƙarshe zai dawo maka da cuta abinda suke kira kazo an kwazo والمرء ما دام ذا عين يقلبها على الغيد موقوف على خطر yace shi ko mutum matukar ma dama za aini in yana da ido yuqallibuha shi kallinan ya kallinan ya kallinan fi a'yunil ghid yana kallon idanun mata masu kyau al ghid sune mata masu kyau mawqufun ala khatari yace wallahi na cikin hadari to shi yasa nabra ita ce ake kira sihamu shaytan kallo kibiya ce ta shida nazratun fabtisamatu a nazratun fabtisamatu na'am haka ne abu na biyu sai murmushi shi yasa da an kalli juna an kai murmushi kenan eh eh eh eh alama ce mace idan bata ba da dama ba ta murmushi namiji ba zai ga alamar ta ba to fa salamu in an kai kalli juna aka yi murmushi to yanzu za a yi sallama bayan sallama fa kalamun sai ai magana a tattauna cacin fa maw'idun sai a ɗauki alkawari rendezvous appointment faliqa'u sai a haɗu ta yi matakan zina kamar yadda sha'ir ya faɗa kuma ga sunan cikin hadisi ne mun gare su kuma sun zo ɗaya bayan ɗaya don haka waɗannan abubuwa ne waɗanda suke kai ga ɗan adam ga zina ya yi ƙoƙari ya kauce daga gare su wani lokacin ba sai kallon mace ba gaba da gaba muna zamanin da ana iya kallon mace ta TV ana iya kallon mace ta WhatsApp kenan waɗanda abubuwan bare ma yanzu da turawa suka ɓata duniya cewa ana iya kallon fina-finai na batsa ta hanyar internet da ta hanyar satellite antenna parabol to nan ba akwai hatsari wannan ita ce lokutan mu ta abin nan bayan wannan mun samu matakai sai mu zo zuwa ga al'asbab dalilai da suke sawa ana yin zina ai waɗanda suna daga cikin abubuwa masu muhimmanci ba ba haka ba dalilan da ke sawa a yi zina suna da yawa domin ita zina abu ce wadda ciwo ne ya game duniya gaba ɗaya babu ƙasar da za a zo a ce ba a yin zina sai dai wani wuri an ba zina doka da ƙa'idodi wani wuri kuma an haramta ta da dokoki na ƙasa irin su Saudiya a shari'ar musulunci wani wuri kuma mutane suna kyama abin ba a yi a bayyane shi yasa ciyo na zina dalilan da suke kawo shi a cikin al'umma suna da yawa za mu ɗauki waɗansu daga cikinsu mu isa zuwa ga nuktanmu kafin ta ƙarshe na farko dalilan da suke sa wai zina tana abuwa a cikin al'umma akwai dalilai na siyasa menene dalilin mu dalilai na siyasa yanzu kun ga mun shigo lokacin siyasa za a yi kamfani za a tara maza za a tara mata za a shiga birni za a shiga ƙauye mata aure za ta hito mara aure za ta fito kuma ba a buƙatar ƙananan yara sai manya-manyan mata ashe siyasa tana daga cikin dalilan da ke sa wai zina tana afkuwa a cikin al'umma wata mace za ta hita daga yamai tunda yanzu muna nan Nijar muna maganar yamai ta tahi haddi fa ta je difa wajen mi wajen taron siyasa ko kongire ko abin da ya kama da haka kun fahimci wannan da kyau ko siyasa tana kawo zina ta wata hanya shine lokacin da aka ci mulki an ce le Niger est un pays laïque bai da alaka da addini idan aka ce za a rufe gidajen zina turawa za su ce a ana son a yi les islamistes sun zo sun shiga saman mulki za a hana liberté total su kuma ba su iya saba ma waɗanda suka yi musu mulkin mallaka don haka kaga sai siyasa ta tsarme ba zinagin di a ce a kowa a bar shi abin da ya gada ba nan duniya ana barin kowa abin da ya gada ba in ba a shari'a musulunci kuma lahira za a haɗu da Allah siyasa tana taimaka ma zina ta wata hanya kuma shine cewa akwai M4 M4 din nan shine kana ba da haƙƙin ƙasa a kasancewa ka kana aiki cikin kasa kenan dole ka kawo ka gudunmuwa wajen gina kasa kin za aka sanya mai suna empo daga verbin empose abinda an tilasta ka sai obligatoire to tun da ana samun kuɗi masu gidajen karuwai masu gidajen karuwai suna biyan gwamnati fasan karuwai suna biyan gwamnati suna ba da tasu gudunmuwa wajen gina ƙasa kenan ya kamata a ba zai dama ta kasance a cikin Allah ya mu da daga cikin dalilan da suke sa wajen tana yaduwa a cikin al'umma akwai dalilai waɗanda ana fakewa ga addini a yi wannan kuma za mu kawo shi saboda wasu za su fake da addini su yi abin da bai dace ba akwai waɗanda suke cewa su sun kai matakin da duk abin da suka aikata ba haramu ba ne can da kun san lokacin jahiliya idan mutum ya aure mace za a kawo ta wajen cirar gashin munkiri da yawa daga cikin matasa ba san wannan ba shine cewa za a kai ma mace wajen wani babban malami shi kuma ba malami bane shaidani wai masa cirar gashin munkiri wani kuma zai ce maka a'a shi ya kai matakin da bai saba ma Allah gidan ko da ka gane shi yana zina ko da shan giya ba giya ce yake sha ba ba saba ma Allah yake yi kamar waɗanda suke iddiayin ce suwa su ne yan haƙiƙa wai yan haƙiƙa sun ba haƙiƙanin al'amari in kaga sun sha giya ba giya ce sun ka sha ba san haƙiƙanin giya ba daga ciki akwai waɗanda suke buɗe makarantu na mata kuma ya zamanto suna lalata da matan mutane a nan ina so in yi wata wakfa ba muna sukan malaman da suke buɗe makarantu na mata bane ba haka muke nufi ba amma muna son mutane su gane cewa samun wani gurɓataccen malami wanda zai buɗa makaranta ya yi ɓanna ba shi ke nuna duk malamai gaba ɗai ba aikin su kenan saboda akwai wanda yake son ya ɓata sunan malamai kawai shi tun da malamai suna wa'azi suna cewa kaza bai da kyau kaza bai da kyau kaza bai da kyau to shi ko kullun laifin malamai yake nema ya samu wani mutum wanda ya cuta da sunan mallamta ya ɓata sunan duk malaman duniya gaba ɗaya saboda ya ji daɗin aikata ɓanna wannan na kawo shi ne don saboda wasu na cewa ai makarantar mata aure haramun ta ana tara mata aure ana jira da su yau waɗanda suke faɗin wannan magana yau ga 'ya'yansu su ma suna zuwa a makaranta suna karatu daga cikin dalilai waɗanda suke sa zina tana afkuwa a cikin al'umma akwai dalilai iktisadiyya economic talauci da shi ne masu hali suke fakewa da shi ne masu babban matsayi a cikin ƙasa suke fakewa suna da gidaje na daban wanda babu kowa sai mai gadi suna da ɗaki a otal suna da bila-bila waɗanda suka ɓoye suna da wurare suna iya fita ƙasashen waje su yi lalata su mai cewa a hana aure yarinya sai ta kai 18 kuma in ta kai 18 babu wanda yake da iko a kanta parce que ta zama major ta ta zama minor sai ga shi yana ɗaukar ɗiyan da ba su kai shekara goma sha takwas ba kuma yana lalata dalili kuma waɗannan yaran wani lokaci iyayensu suna da sakaci wani lokaci kuma talauci ne parce akwai iyayen da sun san ƴaƴansu na zina amma tun da ana kawo buhun shinkafa ana kawo buhun masara ana biyan fakcir ta ruwa ana biyan fakcir ta wuta takardar wuta da ta ruwa to ya faɗi problem sai dai kare shan magani ga a samu matsala kun ga wannan matsala ce wadda tana da alaka da talauci yawwa matsala ya samu amma shi a wajen shi babu matsala shi ya sama waɗansu daga cikin iyaye sun suke tallata ƴaƴansu don ayi lalata da wani ma shi zai zo in mai gida ya zo cikin mota ta sankanti miliyon bakin kofar gidan uban ya tashi ya kirayo ya rike shi shi saboda ta shiga mota aje a yi lalata ne ta samu uwa ma tana iya cewa yadda ta tashi ko ta kira wata a sai a doke ta a sai a yi lalata a ba ta kuci talauci kuma ka nemi aiki kuma abin da Allah ya baka ka sa mishi albarka daga cikin dalilin da suke sa wannan na kuɗi mata aure sun sa kansu adashe sun sa kansu uniform kuma babu kuɗi yanzu da babu kuɗi ya za a yi dole sai an yi banda a je a sa a shiga lalata saboda a samu kuɗi waɗanda za a yi uniform uniform waɗanda za a yi biki da su da abin da ya kama da haka daga cikin problem na kuɗi mace tana aiki ma'aikata sekretariya ta yi wanka ta sa gaznar ta sa wannan ta sa wannan ta sa wannan ta je ta yi zambi an aje ta wurin da namiji ɗari biyu take resebuwar ko sankan ko son sankan su faru wani ya ba ta sankan mil wani ya ba ta saran mil ko da take sakkuwa tana da bai san mil kai ko mijin ta domin kake ba ta kaka kai matsala wani in ya ba ta ma bai damu da ita ba wani in ya ba ta ya damu da ita ya ba ta sankan mil sankan mil sankan mil sai ka ji mace tana cewa alhaji wani ni wallahi yanzu kuma ya ce nake ji ban da ba abin da zan biya shi da shi to da mi za a biya shi kenan za a ba da kai saboda a samu a biya shi problem na kuɗi yana sawar mace ko tana da aure ta saki hanya ana aiki ana son a sai mota sai wani ce ya fara problem ana sai miki mota amma kin san sauran bayani za a miki moto da zuwa service kin san sauran bayani da abin da ya kama da haka Allah ya gudu sarki to zan tsaya kai ta akan wannan don saboda bayani ne mai yawa akan wannan daga ciki akwai al-asbab al-ijtima'iyya abubuwan da suke na zamantakewa yau da gobe gidan haya ana zaune gida guda shi yasa masu aure kada ku yarda a kawo muku mutumin da bai da aure a cikin gidanku in dai abin yana yiwuwa in abin bai yiwuwa ka nemi wani gida paske mutumin da bai da aure yana zaune tare da matan aure akwai hatsari hatta da wanda ya ba shi gida ya zauna tare da masu aure shi kanshi in wani abu ya zo zai ɗaukar nashi zumunci daga ciki abin da ke sa wani jina tana yaduwa matsaloli na zamantakewa a yi ma yarinya auren da ba ta so. Ba ta son miji, da gudu, da ta gidan karuwai ta zauna. Wata kuma ta zauna, amma kuma tana da samarinta, duk lokacin da ta buƙe buƙaci ganinta za ta zo geto, ta ce mijinta za ta je ganin iyayenta, ya ba ta kuɗi ta sai zabi, ta sai nama, ta je ta kai mai, su yi harkokinsu su ƙare, da dawo. waɗannan duka matsaloli ne waɗanda suke na zamantakewa ne na yau da gobe. Daga cikin abubuwan da ke sa wa zina tana yaduwa, akwai kuma matsala ta karantarwa. Yau makarantunmu musamman na boko bayan turawa sun yi muna mulkin mallaka sun iske mu da addininmu sun iske mu da kunya. Sai zama to yanzu akwai tsari da ake koya ma yara yadda ɗa namiji zai kwanta da ya mace. cikin siyan ana rubuta waɗansu abubuwa ba su da yawa yanzu an kaga wannan bai yi ba a so a sa economy familial af af kin nan in an samu wanda zai karantar da shi mutum ne mai kima mai son addini akwai abin da baya faɗa in kuma an ka samu ɗan duniya ko ɗan duniya to kamar film ne za a zo a yi daga nan yara sai su tashi da mummunar ɗabi'a yarinya ta fita daga lakol ta ta yi lakol lokacin sabka ya yi ƙarshen da za su sabka sun je jam'ar ko kuma jam'ar za ta yi gidan samarinta sun ƙare harkokin su ta koma gida daga lokal za ta fi gari sai magariba za ta dawo babu bin diddigi wasu ma har cikin lokal suna aikatawa bayan kowa ya hita su gaskin class wasu kuma su gaskin dishi me ya kawo wannan an fake da karantarwa ana aikata daga ciki akwai dalilai na tarbiyya wani gida baka isa ka ga baka iya mata ne akwai iya mata a wannan gida yaro ya tashi ya kamata a kula da tarbiyyar shi to in iyaye suka yi sakaci akwai matsala ko da kai kana da tarbiyya kan ga karcen da kake akwai matsala to ka yi ƙoƙari ka nisantar da zuriyarka daga wannan karshe ko wannan gida. Annabi Ibrahim alaihi salam ya zaɓan ma zurriyar shi inda za ta zauna ya ce rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram askantu na saunar da min zurriyati sashe daga zurriyata biwadin a wani rafi ghairi bi zar'in wanda ba wurin noma ma ba amma na kai su inda baitikal muharram a ɗakin ka mai alfarma a ce uba yana zaɓan matan shi wuri miliye mai kyau inda zai zauna ya samu tarbiyya ta gari yace rabbana li yuqimu sala Allah nayi wannan ba dan su kamin kuɗi ba ba dan su zan daidai daidai ba su rika kamin kuɗi li yuqimu sala Allah dan su tsaya da sallah su maka ibada daga cikin dalilin da suke sawa zina tana yaduwa akwai matsaloli na kirji muna son mu yi koyi da turawa turawa yanzu har sun kai inda ma zina ta zan ƙauyenci zina ƙauyenci ce a wajen su yanzu zina ta zan ƙauyenci ƙaramin ɓanda ce namiji ne namiji shi ne wayewa a turai liwaɗi shi ne wayewa a turai kuma yanzu ma an samu dokoki da an ce sai yan dijitan za ta yi lalata yanzu kuma an ce a kai a bar ma musu duk da yake suna faɗa a cikin dokokin su wani lokaci amma ba su aiki da shi yan mata yarinya yan tsaron zan kasar zan tana nan tana yawo babu wanda ke ce mata kala tana da izinin ta yi samari ta yi harkokin ta to wannan problem na kirkir da muke cewa mun waye mun waye yarinya tana sawa kai in ji yan Najeriya bushe shif to kaga yana daga cikin abubuwan da yake sa zina tana yaduwa yarinyar da ba ta da samari wai baka wayi ba ba kauya ce yarinyar da ba ta sorti ba ta wayi ba yarinyar da ba ta zuwa fitin ba ta wayi ba yarinyar da ba ta hitar dare ba ta zuwa night club ba ta wayi ba wai wayewa ne yin zina da lalaci da balla Allah ya kyauta daga cikin dalilan da suke sawa zina tana yaduwa a cikin al'ummominmu akwai dalilai na wasa'ilul i'la media yanzu portable ya sauƙaƙa hira ba sai ka aika wani maka ba shi kuɗi ka ce kiran yawanci ana kira yanzu ba kiran ya zan ƙauyenci kawai bar whatsapp ne zai tura maka message sai fini ya iso ko bai iso ba shi an huta mutum na iya kallon yadda ake yi gashi nan shafi-shafi akwai shafi na bakaken mutane akwai na mutanen india akwai na america akwai na mutum yake neman mace take neman mace namiji yake neman namiji ko ko yadda dabba kare yake neman mace ko yadda ake amfani yanzu da robo ayo robo yadda yake lalata da mace ko mutum yadda yake lalata da robo ko ko al'auran namiji ko al'auran mace a sayar ma ɗaya daga cikin su yake amfani da Bolomediya suna karantar da yara a tele an gado yarinya wani gida za ka iske ma uban shi ke so ma 'ya'yan shi wannan set life suna kallo har su binciko wannan wurin su waye ba kai. Don haka mediya tana ɓanna sosai a cikin waɗannan wurare. Daga ciki dalilan da suke sa wajen tana yaduwa akwai dalilai na shari'a. al'asbar al'aza'iyya kundinmu ya ce in yarinya ta kai shekara goma sha takwas da babanta da mamanta ba su da iko a kanta kenan wannan ɗan mai mazina na gindi babu wata doka wadda za ta hukunta su sai abin da suke su ruwa ne lom da ake zance saboda a aikata banna to ‘yan uwa’ waɗannan kaɗan ne daga cikin asbabu da ɗauko na ɗan babu da misali waɗanda suke da alaƙa da abubuwa daban-daban ko ya zamanto ababe da suke da alaƙa da siyasa ko ya zamanto ababe da suke da laƙewa ga addini ko ya zamanto waɗansu abubuwa ne da suke da alaƙa da zamantakewa ko abubuwa da suke da alaƙa da tattalin arziki ko abubuwa da suke da alaƙa da cewa a fake da wayewa ko abubuwa ne waɗanda suke da alaƙa da kafafen yaɗa labarai ko abubuwan da suke da alaƙa da likitanci mace ta hau gan tare da namiji shi kadai abubuwa suna iya afkuwa mace an kai ta neman magani doktor ya ga ta burge shi ya yi masa magani ya ɗauki nan zai buɗe ita shi ma waɗannan abubuwa ne ta wannan fuskar ana samun abubuwan da suke faruwa Allah ya bude sani akwai sauran hada to lokacin namu dama awa ɗaya ne ba yawa ne da shi ba za mu sai lokutan mu ta kafin ta ƙarshe a gurguje shi ne abubuwan da zina take haifarwa a cikin al'umma wallahi ko ba ka tsoron Allah ka sani cewa ciwo zai iya kama ka wanda bai da magani kwata-kwata idan da kuke jin ana faɗi wallahi ba ita ka aiki ciwon da ke tare da mazinata ba kuma ba a ƙara cututtuka hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na ibnu abbas imam ibnu maja da imam al-hakim sun fitar da shi abubuwa ne guda biyar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa masa habbansa idan aka jarrabe ku da waɗannan abubuwa ya ce kuma ina roƙon Allah kada ya jarrabe ku da waɗannan abubuwa ko ko abubuwan su zo kuna rayu daga ciki sai ce wa lam tazhar al fahishatu fi qawm zina ba ta taba bayyana ba hatta yu'linu biha har su bayyana ta ko al fahisha ina ido ka zina ma da ruwa kuma zinar ma yanzu hatta kai makusanta suna neman juna ya da kauna ga sunan dai hatta yu'linu biha har su bayyana ta yanzu ko bayyana ba ai ta bayyana tunda yanzu inda shege abin koyo ne yanzu ma shege abin alfahari ne wanda tana da biyu wanda tana da uku cikin gida ana da gangan to wanda tana da hudu wanda tana da biyar da ku shege guda sai ya zama tomi abin kunya ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce illa fa shafihi sai an samu abin da zai yaduwa a cikin su afa'un annoba wal auja da cututtuka allati lam takun madat fi aslakuhum alladhina madu waɗanda suka gabace su san waɗanda cututtuka kowa ya san ciwon sida an ce ba ta da magani tana da magani ko ma an gano maganin kaka Allahu a'lam amma dai ba karewa su in sida ta tafi wani ciwo ne zina tana sa mutuwa aure ko ya san da wannan zina tana sawar rashin yarda ta tsakanin mata da miji zina tana sawa a dinga aure wato samun 'ya'ya ana jefar da su akan hanya kuma kai kana zina ko mace kana zina ko ba su ƴaƴan su yi zina kaga wannan ai ƙarya ce kai ka sai ka bata ƴaƴan wasu kuma ka ce ƴaƴan ka su tsira wanda duk zaka zina da ita tana da alaƙa ita ma da wasu shi yasa akwai hadisi cikin musnad Imam Ahmad wani yaro ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idan li bi zina manzo Allah kai mini izini bi zina in yi zina sabai suka taso kasan dai mutum zai ce malam ya mai izini ya yi zina ai akwai banna balle ma a ce an zo kofin koli inda manzo sallallahu alaihi wa alihi sabai suka taso sai mu za su ce ku bar shi ni kace yace ina so a bani izini in yi zina yace a tardahu li ummik kana son ayi da uwarka da mamma kace a ban son wannan yace to wanda zaka je kai zina da ita shi ko wani uwa sai ta baya son kana son shi ga ƴan uwanka yace baya so kana son shi ga diyarka baya so kana son shi ga yamman makka ko kaunan mamakka baya so kana son shi ga yan babanka ko kaunan babanka baya so to duka wanda zaka zina da ita mamman wani ce diyar wani ce kaunan wani ce yan wani ce ƴan uwan wani ce ga su da dai karshe manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya addu'a yace Allah ka tsarkake zuciyarsa Allah ka tsare masa farjinsa kuma daga nan wannan yaro aka ce waɗannan ababen da zancen mata bai sake zuwa a cikin zuciyarsa wannan yana karantar da mu cewa malami mai da'awa ko mai karantarwa zai ci karo da abubuwa da dama amma ba a son ya zamanto ka tunkari abubuwa wani lokaci domin mutane daban-daban su ci abin da kake ganin wani ya gane wani bai gane shi ba kuma ko da mutum ya yi maka tambaya ta injiri to wani lokaci ba su jira za a yi wa ibadur rahmanin ladina yamshuna ala al-ardi haunan wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salam ko mutum yana son a yi fitina bar shi Allah zai hada shi da fitinan ne irin shi to nukta ta karshe saboda lokaci ya matso wanda ya faɗi waɗansu abubuwa waɗanda da suke haifarwa bayan waɗannan abubuwa akwai abubuwa da dama Allah yana cire albarka a rayuwar mutum Allah yana ɗebe wa mutum kima bai da kima a idon mutane duk waɗanda abubuwan mazinaci bai da su a ƙarshe za mu liƙe da matakan da musulunci ya shimfiɗa na farko shine musulunci ya hana fitar mace kwata-kwata sai yin akwai uku wata mace ba ta bukatar ta yi aiki tana da dukiya tana da wadata ba ta fita ko ina wata kuma ba ta fita amma ita ke makanta aiki a cikin gida kamar yadda malamai suka faɗa wata kuma a ha aikin ba sai tana da masu aiki wata kuma tana da bukatar ta fita ta je ta yi aiki to amma ya za a fita ya aiki kuma wani irin aiki za a yi wannan suke cewa musulunci ya hana mata su yi aiki gaba ɗaya a kada ku zo ku kawo wannan makiyan su abu da ba musulunci ya yarda da mace ta yi aiki amma aikin da ya dace da ɗabi'arta aikin likitanci ya halatta mace ta yi shi karɓar aihuwa amma abinda musulunci bai da shi ba a sa kaya a fita waɗanda musu dace ba ko kuma a sa mace ta da ita da namiji a basu musulunci bai da wannan shi yasa musulunci asalin mace ta zauna in za ta fita ya zama to ta fita fita irin wanda musulunci ya yarda da ita shine mataki na farko kuma ya zama to aikin da za ta yi ko bukatar musulunci ya yarda da ita Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah in za a fita kuma ko ko za a magana ta kama dole to ya zama zuwa akwai shawaki tsakanin mace da namiji matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da cewa iyayen mu'minnai ne annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum amma Allah ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab in za ku tambaye su wani abu to ku tambaye su ta bayan shamaki hijab yana nufin shamaki ba sai dole hijabi irin wancan ba to in ya kama mace za ta fita wani mataki aka ɗauka to ta saka hijabi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibi to anan zaka nuna ce to ai an ce jalba jalba shine doguwar riga saboda waɗansu masu tawili ce a a waɗannan sun matsa a sa hijabi kaza kaza ai jalbabu ne mutum ce jalbabu ita ce doguwar riga asalin sutura menene ake bukata da suturce mutum ko ya zama to babu inda ake ganin jikinsa da al'aurarsa ko to shi ne abinda musulunci ya umarni da haka hijabi ba dole ba kai kai ne da ka cewa jalbab dan laraba suna cewa jalbab a'a ko ma cikin littattafan shari'a kaga menene aka ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menene aka ruwaito daga magabata ba wai kawai ka dauki larabci ba ka ce da shi zaka fassara alqur'ani hijabin nan kuma yana buƙatar sharuɗa guda nawa guda takwas lil munasaba za mu faɗe su hijabin nan na farko malamai suka ce al isti'ab ya haɗe jikin mace gaba ɗaya kada ya zama to rabi da rabi kusa akwai ɗan hijabi wanda bakin cibiya yake tsaya na biyu an yakuna safiqan ya zama ko yana da kabri ba hijabi ne shara-shara ba abu na uku Allah ya kuna dayyiqan kada ya mace jiki sai ya kuma kuma ai jikin yana bayyana kina har zuwa ya kudu ba rai Allah ya kuna tayyiba sharadi na hudu Allah ya kuna mutayyaba kada a sa mishi turare hijabi an sa mai turare ya ba ta harka ko ai an kira maza ce sannan sharadi na biyar ko Allah ya kuna min libasul kafira kada ya zama to kaya ne irin na kafirai wanda an san matan kafirai su suke sawa irin wannan kuma mace ta sa na shida Allah ya kuna min libasul rijal kada ya zama to kayan maza ne an san da cewa maza ne suke sawa wannan kuma an kisha ki za a yi gani shi daga ciki shar'i na abin nan bakwai kenan Allah ya kuna libasa shuhra sai zaman to kaya ne da ta kama da jiji da kai hijabin san kansumin hijabin biyu san me a yanzu ko ba su kura sai an kasa ba kayan alfahari sharadi na takwas Allah ya kuna zinatan zinarsu kai ya kasance shi kanci hijabin kawai an ɗauko hijabi an yi mai wata kawa an yi mai wata kawa to sai ka koma ai dole sai ka kalli hijabin lokacin da ka kura kallon to har abin da bayan hijabin sai ka kalli shi waɗanda su ne sharuɗa guda takwas da malamai suka aza ka ba su kyau adabu tufa kuma shek nasiru jilil albani da sauran littattafai na malamai da suka kawo hijabi da sharuɗa ɗan uwa ana nuna mini lokaci yayi dan haka musulunci kuma ya ɗauki mataki na magana fala tahdana bil qawl fa yatma alladhi fi qalbihi marad kuma in za a fito an ce a kau da ido kullum mu'mini ne ya hudu min amfarihim wa ya fabu furuta a kau da ido kada a zo sai mu ji shayi ko wajen turazar sai a zo a haɗa shayi bakin lakon wai shayi ake sha wani da ba ya san hanyar gidansu yan lakon suna biyowa sai ya haɗa shayi daidai turazar ba da mina na ce wallahi zahiri ke ina mai na haɗa shayi da ya sha shayi wala ya abu billah ana ayyata hal da kun dai matakan da musulunci ya dauka na kariya kuma babba mutum ya ci gaba da roƙon Allah babu wanda zai ce ya fi ƙarfin shi ka roƙi Allah Allah ya taimake ka in ba haka ba kana iya faɗa an ce lokaci yayi nan za mu dakata abin da muka faɗa ya zama su daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna sai kuma wani lokaci in Allah subhanahu wa ta'ala ya saki ba mu da amma subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakum Allah khairan Allah ta mun ji kuma ya umarni mu abin da muka ji ta bakin malam wanga kira ne ga uwayen mata sa ido sama